الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakken yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin falalarsa da ramarsa ya kadarce mu da sake haduwa farfajiyar wannan masallaci na usman ibn fodiyo da ke nan cikin garin wara a daidai wannan yammaci na lahadi jiran litinin hudu ga watan zulhijja jira shekara 1443 wanda kuma ya daidai da uku ga watan bakwai miladiya 2022 allah madaukakin sarki ya sake hada mu domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'i da bid'a wallafar shek muhammad nasu da dini albani alaihi rahmatullah a muna kan wasu matsaloli wa'inda aka hana yi a wajen kabari kuma an kawo jeruwar abuwa wajen guda takwas wanda jiya mun kai ƙarshen matsalar ba a tsalla matsabarta ko inda kabari yake a yau za mu tashi abu na tara da aka hana yi a wajen kabari shine bena il masjidi alaiha shahi 216 daga wancan bugu ga wannan yana da 275 lamba na tara ita bina masjidi alaiha ba a gina masallaci inda kabari yake ba a gina masallaci a kan kabari a mai da shi wajen ibada ga kabari nan a ciki ana zuwa ana sallah wuri din bala cofi a hadisi akwai hadisai a cikin wannan matsala al'awwal na farko an aishata wa abdullahi bin abbasin ma'an kala na na aisha da Allah tabbata gare ta matar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da Abdullahi na Abbas tare suka rubuta wannan hadisi kala suka ce lamma nazala bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da rasul lafiya ya soka wa manzo Allah rashin lafiya na ajali kamar yadda muka ɗan yi bayanin shi jiya to a lokacin da wannan rashin lafiyar ya doka ga wanzu sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyar kuma na ajali wafika ya tsoro khamisan ala wajehi manzala ya kasance yana lulluɓa wata riga ala waje akan fuskan shi yana jima wata wani riga ma'ana yana rufe fuskarsa da wannan riga ɗin فإذا تم بها كشف عن وجهه wato can idan ya samu ɗan sassauci ko na damuwa ka shafa an waje sai ya kuren yi wannan riga ɗin da fuska yana sa riga yana da fuskinka fuskarsa yana kwaye ta fa kala ho kaza da kasu manzo Allah yana cikin wannan yanayi na rashin lafiya sai yake cewa la'anatullahi alal yahudi wan nasara inuwar Allah ta tabbata akan yahudu da nasara اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا da yahudawa da nasara su ne ƙaburburan annabawansu masallatai suna ibada a wurin sai manzo Allah ya ce Allah ya tsine musu Allah ya la'ance su akan wannan abin da suka yi na rikon ƙaburburan annabawansu wajen ibada masallatai sai ce yuhazziru misla ma sana'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yuhazziru yana tsoratarsuwa misla ma sana'u kar a aikata kwatankwata irin abin da suka aikata saboda wannan tsoratarwa ne sai ya faɗi inuwar Allah ta tabbata ga yahudu da nasara sun gina sun da ke kaburburan annabawan sun zama masu sace shi ne ibn abbas suke cewa yuhazziru manzo Allah yana tsoratarwa ne yana tsawatarwa misla ma sana'u ai hattara kara aikata kwatankwacin irin abin da suka yi amma yanzu a kosa al'umma daga cikin da suke da'awar su mabiya manzo Allah ta suna su masoya manzo Allah ne kuma na hamdu na magare shi to su ba ma kaburburan annabawan su ba karo kaburburan shehunan su suka riƙa zama su abin bauta su zama su masallaci ba ma na annabawa magana ba su samun kai ga na annabawa na shehunan su suka riƙa zama su abin bauta ranar ce na yi hazard manzana yana tsawatarwa ne misali masu nan gudun kada aikata yana abin suka yana cikin rashin lahiyar mutuwa ne kaga tsawatarwa shi ne ya sani wani rashin lahiyar na rashin ajali ne a daidai wannan lokacin ce wannan hadisi tsawatarwa mai kada shi ma in yi mai in yi wa fati ya cika a zo a mai da kabarin shi wani masallaci abin bauta shi ne yi hazard misali masu nan baka da baka da wani zaɓi cikin musulunci da ya wuce ka bi abin da aka ce ka yi kawai ka bar abin da aka ce ka bari ya kanka ce so in dai musulunci ne amma ba ka yi da abin da ya inganta aka ce ai ka yi ba ko abin da aka inganta aka ce a bari ka bari kyau to kaga sai dai in wani abu kake da ba shi ta ce sai a ce kana bidiya sai kuma ana bidiya cikin addini ake bid'a kun gane ko cikin addini ake bid'a kawai wasu wasu ya ne wasu awwa sun fuskanci bid'a da aka yi aure ana kiɗa ana rawa ana gwatsu sai wanda ce ga yan bid'a ta suna bid'a wani ma shaki cin bid'a ba iskanci ga yan suka suna iskanci wannan shaki cin iskanci ba bid'a ba ne ai ba addini ba ne suke yi har gane a cikin addini ake bid'a mutum ya zo yana yin abu wanda babu shi ke addini kuma shi a wurinsa addini yake to shi ake cin bida a wancan ai fasikanci ne suke fasikanci ne suke fasikanci shi ne to ba ka da wani abin nan sannan kai kana abun da bisa ka samu lada wajen Allah maɗaukakin sarki to dole zai ibada da niyyar ya samu lada to dole ne sai ya yi ibada da daga doron da shari'a ta aza ibada ɗin yanzu shi Allah ne ya ci aiko kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya ci aiko amma saɓani haka to bai fada kake ba ce a karajar al-bukhari mawar buhari su da wannan haji wanda suke irin wannan ɗabi'a ɗabi'a sun suke kowa cancanta a ce sun samu arzikin zuwa ana karanta musu irin wannan ganin sosa ɗin hadisi na manzo sa imam al-bukhari ya da hadisi ya yana eh to yanzu musulmi na buɗe baki ce bai daina sayar buhari ba musulmi kwarai haka ba wani abu da za ka baka cewa littafin wancan wani kungiya ko na a kurajar buhari imamul buhari da hadisi ɗin jiri na ɗaya kuma haka ba hadisi shahida ɗari hudu da ashirin da biyu da jiri na shidda ɗari uku da tamanin da shidda jiri na takwas ɗari da goma sha shidda muslim ya hidda shi jiri na biyu shahida sittin da bakwai nasa'i jiri na ɗaya shahida ɗari da sha biyar jarumi jiri na ɗaya shahida ɗari uku da ashirin da shidda بيهقي جزء إنه بالشاهي من الثمانية أحمد جزء إنه بالشاهي من قريب الشاتقون da jirgi na shida shayi na talatin da hudu da ɗari biyu da ashirin da tara da ɗari biyu da saba'in da biyar wa ziyaratu ƙarin da musulun na imam musulun ne wa dami da dami wa gani ma da wasu to duk wa'annan malaman duk ka ce ba kai da su ba kaga ba malaman ganin wani balle ka ce daga wani aka samu magana duk wa'annan akwai imam al-bukhari imam muslim imam an-nasai imam ad-darimi imam al-bayhaqi imam ahmad to wazar kuma cikin manyan malaman addinin duniya ba na kasar kuwa su suka faɗi hadisin kuma ya inganta mai musu sallallahu alaihi wasallam sai ma musulunci za ka yi gaga abin da ya kamata ka yi kan babu da jini to shi yasa abubuwan da ake son zuciya ne mu cikin wannan yanki namu a cikin tsarni da ya wuce ba a samu mutumin da ya kalubalanci irin wannan bid'a nuga wajen kabari ana ibada da sauran soyayya da shi usman kan fudi allah mai rama cikin littafin shi ya usunna an kaɗo ko ya zo da ta albida wa firjana ya zo da bid'o'i da ake yi da awon da ake wajen kabari ba kuma cikin iya usunna ba duk da littafai da ballan amma za ka kuma duk suka ajiye wa'in abubuwan karantawar nashi in ka ce hukumar shi kaga abin da ake yi kaga abu ya ma wacce yin abin da shi ya tsara a kenan ne to kaga ba da addini ba don addini ake abin ba ba don addini ake abin in dai don addini ake sai a littafai nan kaga albani ba in ka ce albani to ba albani ba maganan ba shi ma kofowa ya rubuta ko ko ga yanin ya faɗi inda ya rubuta ba ba ta dalili za ku je ku ɗauki mutum ku ga cikin ɗaki ku za ku samu farar ƙasa ku je ku samu yashi kuna samun ruwan sanyi kuna zubawa ku ajiye randa mai sanyi kuna shawara kuna da wani wani mala'iku rama wasu mala'iku rama ko gidanka aka zuba ƙasa aka zuba ruwan sanyi ma halamai sanyi ne a bisa bai lalata ko a ce ibada ake ba ibada ba ne wani ko ana na ana ta yi ko nan kusa kusa ba a kuɗin wajen kabarin ba kwanin shi ana zuwa na ziyara a wani to wannan ba shi ne sa ka samu ramar Allah ko cikin ruwa ka ɗaka ba ya kasan yake nan ta shi ka samu rama in ba ka yake ake rama ba to wannan ba a yi bidiya ko bidiya wannan mai muni kai da malamai za su yi bayani ko wani ake bayani can baya jiya yana iya kai ga har da shirka sosai kuma a sami hadisi na biyu da ke hannun gini masallaci a ke wajen ibada a wajen kabari ana aisha ta rajiyar lawan haƙal daga nana a shahar wayo da Allah ta fita gare su ke cewa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amince su bada gare shi ya faɗa nan sai ta yi da abin ƙara ta ce fi mara da yalla ne lam yakun minhu cikin rashin lafiyar da manzo Allah bai tashi daga wannan rashin lafiyar a lokacin yau zanna hadisi ɗin shi yasa ake maganin yana tsoratarwa da saboda ya san lokacin wafati gudun kar a kuskura a yi duk wani abu da ya saba shari'a shi ya sa akwai wata ƙa'ida kuma duk mutumin da ya san duk malamin da ya san yana da mabiya suna mashi wata irin biyayya da za ta iya jayuwa zuwa ga saba ma Allah to yayi wasici karare faɗa musu in na mutu kar a kuskura a mini kaza wannan ƙa'ida haƙƙi in ko bai faɗi ba in yayi mutu suka yi sai an mai azaba saboda ya san za a iya yi to dole ne wasu ce ya gargaɗe su gane ko ai kamar hadisi an mai bayani ba da wasu Allah ke cewa almayyitu yu'azabu bi bukai aliya limani hal mamaci ana mai azaba saboda kukan da iyalan shi suke mashi na mutuwa ihu da ake mashi sai malamai suke bayani ko ta yaya ta ga ce in ya wafi ya ce in na mutu ku yi kuka sun gane ko to yi mutu aka ce ihu za a mashi azaba ko kuma in ya san cewa al'adar mutanen in mutum ya mutu ana wayo wayo ana ihu sun gane ko to kahin ya mutu kira su ya wada musu in na mutu kada wanda mini wayo wayo in aka yi ni Allah ya san na baranta ba ni to shi kenan amma in ya san al'adar su ana wayo wayo ya mutu kuma ya ƙi kiran iyalan shi uwan shi musu ka shaidi in ya mutu an kai sai mai azaba duk yana su rasa ana to kai ka san ka tara mabi'a tun nan duniya suna ta maka wannan duki dukin banza to in ka mutu kasan za a maka irin wannan shari'a ibadar to ka tara su da rafe to in na mutu kada wanda in ku mutum ya yi Allah ka shaida babu ni babu wani abu ne to sannan za ka zo na laya amma wallahi in baka yi haka ba ka mutu duk kasan mutanen in har ma gaga ne kan wata suka har ma gaga to wallahi sai an har ma gaga ma ta ci wannan abu bala'i cikin kabari dun ka san ana yi dole ne sai ka musu kashe sai kai musu takafan tsari tsawani ka'ida ce don haka tun ba ka an kama tuma tun duniya ma kada ka yi da a taɓa kawai shirin wani mutum ya zo zo na wayo wani mutum ya zo zo na wayo ana mai hijara sai da in ba lalacewa ba kai ka zo wani ƙato ya tsaye maka hijara ta lalacewa ne to don dalili ita biyu wani ma ga haukawa amma wani ya tsara ya malamai muka da annaba kai su kada wajen an shi annabi ya zama sau shi ta muka da annaba annaba ba ilimi ba ilimi ya gane ba amma da mika asofi ma karatu su zuwa wani muka da annaba ka zo ana faka hitara ko kunya baka ni cikin mutane karantawa annabi ya yi malam mai bulugul mara hafiz ibn hajar abdullahi wajen musulma ce wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warisan wa mawrusan malamai magana annabawa ne ka girmamar da su warisan abin da suna gari su da suke gado kwanan da kuma warisan abin da aka gada musu aka gada musu ilimi abin da suke aika suke nan a wani tun duniya ana baka wani abu makai kashe da baka mutu ko za a mutu don za su yi ba a kai kashe da wani girma mani a wani to manzo Allah ya faɗa cikin rashin lafiyarsa da bai tashi ba في مرضه الذي لم يقم rashin lafiyar da bai tashi daga wannan rashin lafiya ne shi yasa aka ce gudun yana tsoratarwa ne ka a yadda aya saboda ya san an zo ƙarshe ya ce la'an Allahu al-yahuda wan nasara Allah ya tsine mai yahudu da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun qubur annabawa su masallaci wajen ibada qalat sina na aisha tace falawla zalika ba don wannan magana da manzo Allah ya ba ubuli da kabaruhu da an daga kabarinsa kasan ya hali a wani ranar kushe sai da an ji tsoron ta a daga kabarin an yi ta kada masjidan a rike shi masallaci wajen ibada wajen mutu fada wala za ba don kashe ne shi ba ta ga kashe da wajibi ne saboda manzo Allah ba sallan ya san matsayin shi ga al'umma da yadda ake ganin girman shi da yadda ake son shi ya san in yi mutu soyayya za ta kuma wajen kabarin shi ya kawo wani jallaye sai ya gita gane ko to kai ma ka san matsayin ka game da yanka ka san yadda suke son kai da suke abin ka mutu to ka hanka mutu to wallahi ka sa red cross ka sa red cross ko dole ne ka ce musu this red line should not be crossed by anybody wanda jan layi ba wanda zai tallaka shi ba wanda zai tallaka shi wannan shine ka'ida don kafin za a yi maka amma ta ya kare kake kuma mutum cikin mutane ba kafin rai ka za a yi ma'amman jama'a da kawarin kwashe kenan na ruwanka so abin mataki ne ai mataki ne tun da tsawon mataki wannan shewantaka dole ka yi ta kafin nan in ba haka wani rin shi jiya da mutu mun kaga mun gode wa Allah shi wani kuma ɓace uku addu'a ba ka duk inda aka muka addu'a zai ke gare ka ba sai an zo shan kabarin ka shi ma wani hadisi kuma ya karjo al-bukhari imam al-bukhari ya dashi ba da rawar maso kaga hadisan imam al-bukhari ya dashi qur'ani da yake kai juz'i na uku shahi na 156 da 198 da juz'i na uku shahi na 114 da abu awana juz'i na biyu shahi na 369 da ahmad imam ahmad juz'i na 6 shahi na 80 da 121 da 200 da 55 wala hu indahu kuma abin ya zo wurin sa jirgi na shidda tsaye na ɗari da arba'in da shidda a ɗari biyu da hamsin da biyu ɗari kun tsakaru anha ya zo da wata hanya kuma ta daga anha da ke tana na ashi ɗin da ita ta yi da hadisi ɗin ita a salis hadisi na uku da ke ƙara hannu ana bi wurin da radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci tabbata gare shi yake cewa qatalallahu yahuda Allah ya tsine mai yahudawa وفي رواية أخرى لعن الله اليهود والنصارى الله يلعنهم الله يلعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا سوري قبر أن بعض الموجين عبادة وجنب بوتا مصلاتي إمام الله لا يسيني wannan duk tsoron sirwani ga wannan al'umma kar ta yadda ta aikata ta sai za ka ga Allah maɗaukakin sarki ya ba da isma da tsari da kariya ga kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya sa kabarin yana hannun ahalin sunna sai za ka yi ko ka saka kanka wai kano najeriya sarkin yakin masoya manzo ala oho kana zuwa madina wajen kabarin nan da ka zama rufi askari kare ka kare da suka sarkin yakin mu za mu rasu kyakin sa manzo Allah a ba ku ji ma hukuncin can ba abu da bara ku da wani ce wata yace batun batun kabarin annabi yana wajen wahabiyawa ba ba don hannun wahabiyawa yake ba wallahi da yanzu an tona shi duk a cikin saboda koyayya da yana hannun mahaukata a ai gaskiya ne wallahi da yanzu sun tona shi a gaskiya ke da kai hannun mahaukatan nan yake wallahi da yanzu sun tona shi ko soyayya sai ka ga mahaukaci yau ka ji soyayya to ka ga soyayya ne wannan don girma Allah ka tona kabarin annabi ka wasu soyayya eh to da Allah kake gani inda kabarin annabi ba irin madina yake wajen wahabiyawa nan wai wai ba rena wajen wahabiyawa a cikin wahabiyawa ko sun yi wani sun yi wani wata kabari yan bila muna bautan kabari kowa ya sani har dai ka je wuraren su nan da sauki yawan kishin yau mu na dumun bai da su hada suna ba a bila na ai sai dai yan gargajiya gargajiya anan gargajiya gargajiya ne ake a ne irin kunni ya girma kakanan aka taso kan shi ai ba wata bida wace gargajiya da ya su kuma gargajiya ko na kana samun a hankali hankali da bushewa za ta a hankali yadda yan bidan suke ya za a gane ana wasan kabari to Allah shirya ta أخرجه البخاري وهم يضعي نبي شاي نتري ودا عشرين لك ده مسلم كنا كنا هدي شيء إنه هكا يكيو تو هو أبو أوانا يضعي نبي شاي نتري هدو ده أبو داود إمام أبو داود يضعي نبي شاي نتبعين ده الإمام البيهقي جزء إنه شاي نتمانين ده إمام أحمد جزء نبي شاي نتري هدو تمانين ده هدو ده دري أكل تسعين شدة دري أكل تسعين شدة دري أكل خمسين ده أكل دري بيت شاي تقول ورواية الثانية رواية تميل هنا شنين ولمسلم هكذا إمام مسلم لأبي أوانا انفتد شيء وهي من طريق أخرى قيد شيء وأنا يعني أنا بنقول عن أبي هريرة أبو هريرة الرابع حديث إنه لكهاني أكن مصلاتي وجن إبادة وجن قبري أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فجنا النبي الدعاء لما النبي الدعاء لما نقولهم النبي من نصير هذا من جسد بدأ إليه اللهم لا تجعل قبري وطنا ya Allah kakka sanya kabari na zama gunki annabi yawan addu'a Allahumma la taj'al qabri wasalan yace ya Allah kakka sanya kabari na zama gunki a rika zo ana bauta wurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai kai kada kai cikin wani surkudu din tukururu da kai baki sai kabari ka ajana ana bauta maka kabari manzo Allah yake addu'a ya Allah karka sanya kabari na zama wasalan wajen zama gunki da ake ana bauta isma kan irin kare kai ka irin soyayya da ake wa manzo Allah amma da dole Allah ya ba wurin kariya ba ba wurin kariya Allah wala ta jal kabari wafnan Allah ka tsare min kabari na kai zama gunki da ka je bauta wajen kabari ka zama ya zama a rike shi zama gunki kabari to in banda matar basira kana zuwa ibada wajen kabari an kai shi mai kabarin ya mutu fi sabilillah an kai shi bare mutu eh ya an kai shi bare mutu to sanin ka ga wani faɗa mini wanda faɗa mini ko annabi ko annabi da ya zo muka yana zo muka ne manzo Allah cewa inna lil mawt sakarat da ya zo lokacin mutuwa wanda yake yana yana inna lil mawt sakarat akwai magaji cikin mutuwa a annabi Musa lokacin shi ba ana ganin mala'ikan mutuwa ba da ya zo ce shi mala'ikan mutuwa ne ya zo dimar wani annabi Musa ya kwance kwance kwana ya faɗa mashi mali ai hadisin ya inganta wasu suna tafiya lokacin mari shi rayuwa sai da ya kuma wajen Allah Allah ce je ka wada mashi yaudi in yana so a bashi rayuwa tsawon shekarun misali cikin gashin fatan bijimin sa da ya dauna ya gane cewa lallai tabbas mala'ika mutuwa ne ba da dole ne tsoron ga Allah ya ɗiba rayuwar shi to wai ke son mutuwa ne ko annabi yana sai mutu ne eh to kenan ka je wajen kamar mutum ne wasu taimako shi an kai waje mutum me yasa bai taimake kaje kyauta ba eh me yasa bai bai taimake kanshi annabi arau ya tambayi shekarun shekarun wani annabi ne cikin eh annabi da ko aka da shekara shi nawa dari sai ce ya kara mai nawa cikin naji arba'in ko sai da aka zo a nabi adam aka zo wani ake ta gura shi karar zafi cewa ka manta ka ba da kyautun shi karar zafi ɗanka jikin ka annabi ne shi da kan shekaru shekaru annabi dole ya kasance to cikin nashi ya ƙara mai arba'in lokaci ya cika aka zai mara shi ta abin cikin bayan tsoron ko kamar ta fanusi fanusi ya zuri ya to annabi adamu ya manta zuri a cikin manta wajen da annabi adamu ya jayayya ya yi musu al'umma ta zama abu musu ya sa ta adam wajen allah ta mini ne da adam wajen wajen da wa kanan insanu a ka tana ta in jadala da kowa gaba mutum ka wajen jayayya ɗan ne wannan ba ba a cimma shi sai za lahira ba a bari mutum ko na kalimu da khatimu ala afwahim Allah ce za mu rage baki bakin mutum mai magana lahira ai ko gaba Allah ka saka ce bakin kai magana ina akwai aiki Allah ce bakin ran nan mai magana sai da wasu kalmar aibin hannu hannun ka zai ce nayi kaza nayi kaza wata ta da abdul qawa ta ba da shi to ni na tai da ni aka tai amma baki kan ba abu da ya bude wannan to wace sun mutum a to mutum ɗaya malamin ɗauke shi sai da aka ɗauke shi aka samu tihon tihon ga na tsakuwa aka sun kuɗa shi an ka zama ne kawai an ka yanka zo kuɗa cikin rami an ka danne wani taimaka an ka shiga katako sannan ka je neman taimako shi yasa bai taimake kashi ba kai wa yanzu kuma cikin wannan gidan katako yanzu na ba ka dai motan da yake shiga nan duniya amma an ka je an ka ɗauko kiwon kiwon kiwon ga ake kwasan kashi da shi an ka je aka ɗauke shi an ka shi makawata ta zama gawa a Allah kuma ga Allah kawai Allahumma la tajal qabri wasanan yace Allah ka karkata kabari na zama gunki ya ce la'ana Allah kauman Allah ya tsine ma duk mutanen da kauman na kira kowace irin mutane ne ittakhazu qubur anbiya'i masajid suka riki kaburburan annabawa su wajen masallaci wajen ibada manzo Allah ce Allah ka tsine musu na annabin to ina ga wanda ba na annabin sa ba mai mara aula eh an waro maka daga annabin sa shine mafi girman ko wata al'umma annabin ta shine mafi girman daraja a cikin ta ba ga ma to aka ce wanda da suka riƙe kabarin annabi su almota matsalar Allah ka tsine musu to shi ke nuna maka kenan riƙon kabarin wanda annabi ba shi ne komai muni in ka riƙe na annabin ka wanda Allah ya kuma ka an ce Allah ya tsine ma to ina ga kana riƙe malamin ka a karjo Ahmad ilu ina bi shayi na ɗari guda arba'in da shida da Ibn Sa'ad fi tabaqat ilu ina bi shayi na ɗari uku da sittin na biyu wa Abu Ya'la ilu ina ɗari uku da sittin da abin nan sa cikin jirgi shafi na ɗari shida da so wannan hadisi dubu shida da ɗari shida tamanin da ɗaya da humaidi dubu ɗaya da ashirin da biyar da abu nu'ayi abu nu'ayi nu'ayi ko malamai islamiyya ana karanta hadisi hadisin wannan bawa Allah cikin ƙananan ƙananan ta irin su hamsin hadisi a gida ko amma yaran ku zuwa ta abu na'im ba abu na'im ne ba ku gyara musu abu nu'ayi don ma ke gare nuna ɗin nan ranar ranar suna kan tare su rawahu abu na iya ba abu na iya yake ba abu na ayin nuna don ma ayin gyara shi hiliya wannan shi abu na amshi ke da wannan babban littafin da ake a hiliya jirgi na bakwai shahi na ɗari uku da sha bakwai bai sinadin sayi wa amma kowar hatsini aka nan zancen hatsini fi majmu'u zawaji majmu'u zawaji jirgi na bakwai shahi na biyu zuwa na uku da rawabu abu ya ala sai shi ya tsane ke cewa abu ya ala da ya rubuta hadisin wa fi ishaq bin isra'il a cikin ruwayar akwai wanda ake cewa ishaq bin isra'il wa fi kalamu to shi wannan ishaq bin isra'il akwai maganganu akan matsalar shi akan wato ko ana karban hadisin sa ko ba a karban hadisi wurin saboda mai yace lokaci fil qur'an saboda yayi waqaf ga alkur'ani ai an san waka ko ba mun cikin ha'iya ba wala taku fil qur'ani bil wala taku bil bil wala taku fil qur'ani bil bil waqf qa'ilan ko la wala taku fil qur'ani bil waqf qa'ilan kama qala atba'u li jahm wa abjahu ana ko mun bayani cikin ha'iya karkar faɗa game da alkur'ani bil waqf kai tawakkuf inda ne kun san wasu sun ce alkurab lafzi ƙurani wanda suka wasu sun ce alkurani kalamullah maganar Allah ne kamar ala suna yi wasu kaje kuma ba maganar Allah ba ne ƙwararre ko wasu kuma suka yi tawakku su wasu ce maganar Allah ba ne wasu ce ƙurani ba maganar Allah suka yi tawakku da shi ne malar hannun haya kita wala ta ku fil ƙurani ba zuwa kusa fa'ida kar ka yi wakaf wajen ƙurani ka ce kai ji ba wakaf baka sani ba ko magana Allah ne ko magana Allah ba wannan wata sabuwar bid'a ce mai muni Qur'ani maganar Allah ne to sau wannan malamin yana cikin da suke tawakkuf wajen matsalar alkur'ani to shine sai wannan yake tawo saboda haka ba za ka gani sosai da yana cikin wanda suke tawakkuf amma ba tsiyatar rijalu wa sakatun sun ji maza jari su amintattu ne to shine albani ke cewa wannan ba hujja bane a ce ba a karɓar hadisin shine ce fa fihi nazarun min wajhi akwai abin riba a wajen fuskoki daban-daban da daga cewa tun ya tawo ku wajen qur'ani ana so a da'ifar da shi wajen hadisi wannan ba hujja bane yace na daya inna iqtasara ala abi ala fil azwi fa awhama annahu laysa fi muslim ahmad na daya ya takaita akan abu ala sai ya zo yayi azma ya yanki annahu laysa fi muslim ahmad bai san cewa yana cikin musnad imam ahmad ba wala ta kazalika kama araf mala ce to ba haka nan bane ko kuma da kasance yace na biyu an ishaq al-mazkur thiqa shi wanda ishaq din aka ambato thiqa ne amintacce ne waqfu bil qur'an tawaqqufin da ya game da matsalan maganar Allah alqur'ani maganar Allah ne ko maganar Allah bane la yajru kama ko muqarrar fil maslah ba a tukan shi kamar yadda yake tabbato da ilimin musallar hadisi tunda ba matsalar qur'ani ake yi ba matsalar hadisi ai ba wajen hadisi ne tawaqquf ba to duk ya tawaqquf wajen matsalar qur'ani to ba za a ɗauko ta ba a zo a soke shi wajen matsalar hadisi ba a soke shi inda wajen matsalar qur'ani ake magana sai a ta ya tawakkuf wajen qur'ani amma wajen matsalar hadisi ne to ba wannan suka ɗin bai ba ba za a soke shi a kan haka annan wulan mai tafarar bi kuma da ce bai kaɗai ta da hadisin ba shi kaɗai ba ko inda ahmad hadisin ya zo da imam ahmad min gairi tsarikin ba ma hanya ɗaya ba wala hadisin ma ka hadisin sai yi mutu ya lashe ka ba ma wani hukunci ولو شاهد هنا شيء مرسل مرسل عند أخرج مالك والإمام مالك يرجع في الموطأ الذي لدى شاهد دليل 80 نبيات دليل 80 الشدة بسند بسند صحيح نادكم إن غسلت وهو المؤخر موصولا حديث موصول عن أبي سعيد الخدري الخامس النبي عن جندب قال إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ناجما عن النبي سيرا عمل يتبرع وليش قبل أن يموت بخمس وكي أيواني قائدة حديثية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذا فسروا مكان أسكري إن ذاك القاعدة حديثية تفعل بعد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان كتي كاجي من الله سير أمر سبحانه وتعالى هي كتي كاجي النبي صلى الله عليه وسلم سو سمعت النبي أما يكي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي من الله سو ده قاعدة تفعل بعد أكيد حديث من الله إن أنت رسول الله سكتي من الله إن أنت النبي سكتي النبي suna da ko da ka zama rubuta ne annabi shine manzo Allah amma din nan saboda kaida hadisiya kaga ana ci manzo Allah sai na kuma idan nabi ya sai kace naji annabi sallallahu alaihi wasallam sai kace kaji manzo Allah sai an ce rasul sai kace manzo Allah suna da ko yaji mu yaji yaji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gare shi kawai an yi mata bi khams gabani ne wata da biyar ko kwana biyar ne bai je faɗi ba imam musu kai an ce kwana biyar ne amma shi wata ruwaya ce ni ban sani ba mai an fasara matsayin kafin yi mutu da kwana biyar ya kuli na cewa ƙarƙana ne fi kun ƙwatun wazika hakikan na ɗaga a cikin ku ina da ƴan uwa ina da abokai na faɗi cikin sabansa da cikin ku ina da ƴan uwa kuma ina da abokai wa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun na baranta ga Allah a ce na zaɓi wani ya zama shine maji daɗi na daga cikin ku ba zan kiyaye ba ce saboda masoyin manzo Allah ga sabai ya ce to ni na bara ta Allah ce na zaɓi wanda yake shi wanga shine mafi daɗi na a dukkanin ku sabai nan fa inna Allah ta'ala qad ittakhadha li khalila Allah ya rike ni mafi daɗin sa kamar ta haɗa Ibrahim khalila kamar ya rike annabi Ibrahim khalil mafi daɗi ولو كنت متخذا من امتي خليلا دا اتذا wani mutum ɗaya zama maji daɗi na a cikin al'umma na lattafattu ababakarin khalilan da na rike sanin abubakar mashi ne maji daɗi wannan ba karamar kusa ba ce aka ma'in shi'a manzo Allah kusa ya mutu yana irin wakati da ba su ba su irin wannan ne Allah ce ne gizo bi mai kufa da mai bakanta ran kafin ya za su duk wani man gaza hu a sahabi muhammadin su asu nan bakwai duk wani sahabi manzo Allah su ke bakanta wajen da arni ne kawai da kaji kana jin bakin ciki sahabi manzo Allah da bata maka da kyau shi kenan kai ba ka cikin da'ira eh ba ka cikin da'ira ka ba wa cikin ita da ta yi tsarin annabi na ɓata maka rikin shi ne a samu ala sai annabi ce to ku sura ra wa inna man kana qablakum hakika al'ummomin da suka kasance gabanin kanu sun kasance yattakhizuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida wannan hadisin biya yake cewa wa'anda suka gabace ku suna riƙon kaburburan annabawa wa salihihim da mutanen kirkin malumin masajida wajen ibada ala ku saurara fala tattakhidul qubur masajida kaf ku kuskura ku riƙe kaburbura wajen ibada inni an haku an zalika ni annabi na hali ku daga yin haka to sai na gani annabi ya kake bi ko ba shi kake bi ba inni an haku an zalika ni dai ni annabi guna ne to ko halu to shi kenan ni an haku an zalika a farajar muslim na muslim ya daɗi kan jirgin na bishiyayi na 67 na 68 دون فائدة ستة بنا تورن وانت شدة دين على من ولا تبغوا شكوى الشوكاني ما هو شوكاني يا دلنا ريتني يعني لا تبقى شيء جزء إلا بشيء تريد الشافعي النصاري آدم ولعله يعني ينامين إلى السنن الكبرى تكون سنن الكبراني كنين يزين الأسنان لهم ولم ينتهوا في الذخائر أما بيدين ليش بكاسة في الذخائر بس إلا لمسلم ولا سليش ما مسلم الشكاية مالك نعم أخرجوا أبو أوانا ما يدشي bisa ya sun sayi yinsa jirgi na biyu shahi na a 401 wa ziyara su lahu tsarin nashi ne malin ke kuma sun mara aiki sanar na ganin shi tafsir a cikin a tafsir shahi na 143 lalla sayi na yawon zamiya al-kubra daga al-kubra Dobar mu gudan shi mu kai gaban asalu din. Asadis na shida في قبر المستشفى انا دعوه متوي لو كان صلاه السادس الذي قال عبد الله بن مسعود قال يتي عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعه الى ان تثبت غير شرع ان من شرار الناس yana daga cikin mafi sharrin mutane man su dirku sa'at wa'anda an kiyama za su riske wa'anda za a tashi an kiyama su kamar da wani wani wani rayu ce yana da cikin mafi za ta kuma sa'at illa ala asharar nasu alkyawa ba ta tashi akan mutane a shahara da duk sun zama iska ya tashi alkyawa to kada ka je wallahi alkyawa ta tashi tare ko ko ka mutu in ne jarin nasu mafi sharri mutane mun ta zuku su wa'anda alkiyama za ta rufe su hukaya usuna da rayuwa mafi sharri al'umma kenan wa man yattakhidhu al-qubura masajidan za su kubuwa su wasu musulmi arju ahmad rakam shay hadithina shahi na ɗari ko hadisi ke dubu uku da ɗari uku da arba'in da hudu da dubu hudu da ɗari ɗaya da arba'in da uku dubu hudu da ɗari ɗaya da arba'in da hudu dubu hudu da ɗari uku da arba'in da biyu bi isnadai isnadai guda biyu isnadai masu kyawu a mai ɗaya ƙwararwa wa tsabarani fil kabir hadisi na dubu goma da ɗari hudu da sha uku da ibn abi shaiba hadisi na hadisi na ɗari uku da hadisi na ɗari mashahin ɗari uku da arba'in da biyar da ibn hibban cikin sahihinsa hadisi na ɗari uku da arba'in da ɗari uku da arba'in da ɗaya ibn huzima ɗari uku da tamanin da tara ibn sina kici asnad isnad jiyar mai kyau ne a wani ana hasami a hanyar sami an kawai fil musad imam hasami ma ali ya samu wato roƙon a kan kasancewa hadisi ɗin cikin almuslim fa azabu da tabarani wa da ya sun ya ce kuma wa tabarani shi kare in makala sun ya faɗa hadisi na biyu shayi na ashirin da bakwai ce isnadu hasana na da shi mai kyawun to an fi cewa lokacin ya rago matsala na yau ba makarar za mu ta rago sai dan dan tunatarwa kaɗan lokacin biyu a wannan kwano kar muke ciki yi kar muke ciki na goma farko na birgidiya wani kuma ana yana ana bayani babu wasu nuska da aiki ke aikin kwai ya fi kira da Allah min hali a yau a wayannan yi nuska ɗin daga ɗaya ga wannan watan zuwa ranar tara ga wata musamman ranar tara ga wata zuwa mai zuwa a yi abu abu na arfa yana kan kare zunubin shekara biyu shekara ta gabata da nan kuma ana son a yawan ce ibadu musamman a da kiyaye salolin farilla a cikin jini da haka sun yi da sadaka da tsarin zumunci ibara sun ci abu karatun qur'ani ido ana yi sannan akwai azkar da ake kashi biyu akwai kashi na ɗaya daga farkon watan nan ana wa'annan kabarbari har zuwa ranar sallah sai kuma kashi na biyu shi ne kabarbarin da ake yi daga ranar sha ɗaya ba tare da manama zuwa ranar sha uku ga wata to wannan na daga wannan muke cikin yanzu daga farkon wata ɗin zuwa ranar tara ga wata zuwa rasu la'ayi ba ƙaidi sake ne kawai ko da daddare ko da rana ko kana kwanci ko kana wani ko kana tafiya ko me kake yi kana yi wancan kuma daga sallar ainihin wato ainihin asuba da ranar sha ɗaya nan har zuwa azhar na ranar sha uku ga wata mukamman barin babu wani na su keɓe da ba za a shiga da za a ci a kama da bari su keɓe shi akwai wasu ma kamar bari guda hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wasu ma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko kuma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar uku kenan la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd shi kuma biyu a tsari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd wannan mutum ya zaba ya tai shi kan to shi wannan kwanuka har zuwa ran sallah ko wani lokaci ana yi ko wani sai ayi sallah ce kuma sai kuma bayan salloli na farilla da aka ci gaba da kuma ka manta azumin ranar arfa sannan azumin arfa ɗin nan ku kiyaye zai kama ran juma'a a manzo tsira da kuma daga shi ya ce ba ya hana ai azumi ran juma'a shi kadai kun gane ko ya hana azumi tsira ne ka azumi kafin juma'a misali alhamis da juma'a ko ka juma'a da asabar to kun ga asabar sallah ba a azumi ran sallah a irin wannan matsalar suka zo Najeriya sai kaga an cika social media sai ga ayyana da wanda ba su azumi duk sai abin wasu annabi an ce ba azumi ran juma'a an yi kaza da Allah wannan bayani kalmar da ba sa shi cikin kana iya mun ƙarin falala kai azumi ran alhamis sai ka ran juma'a ka bi sunnan manzo Allah da yana ya ce kai gabani a gani to kuma ko da Allah bai baka damar yin ran alhamis ba kai ran juma'a an gane ko saboda dama kai ba azumin juma'a kai ba azumin ne kai azumin arfa kai don haka wannan gida da kokon ana shiga kuɗa muku yake mutum سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته